العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan safiya ta laraba 20 ga watan jimadan al'ula bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da 15 ga watan 1 miladiya bisa kaddarawa 2020 Allah ya hada mu a wannan masallacin mai albarka masallacin baba mai rawani dan ci gaba da karatu a littafin mu kamar yadda aka saba ya sharhu sunna na imam aliyu albarbahari rahmatullahi alaihi mun tuke ne kan magana ta ɗari daidai sati da ya gabata da ikon Allah ko kuma casa'in da tara za mu tashi kan magana ta ɗari قال المؤلف رحمه الله واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب سبحانه عز وجل فأدكلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر إيانا لا يكفى فكفروا وكفروا الكلك واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعديل ما لن يتي وعلم كسني كلمة اهتمامكم كما إذا هنكلي كيني كراتوكم سواروكم annahu lalle inna ma jaa halakul jahamiyya abinda ya kawo wa jahamiyya halaka da fadawa cikin azaba annahum fakkaru fil raddi ko kuma fadawa cikin aqida mummuna sun tsaya suka yi tunani dangane da Allah subhanahu wataala fa adkalu sai suka shigar da lima me yasa kaza me yasa kaza wa kaifa kuma ya kaza ya kaza kaga an samu matsala da zaran ka tsaya kana tunanin da kaza an ce Allah yana sama sai aka ce to kuma kafin yayi sama yana ina wannan naka ne shi yace yana sama ba wanda ya tambaye ka kuma kafin ayi sama ba a so ka san wannan labarin shi yasa ba a gaya maka shi ba iya abin da kake so ka sani shi Allah ya gaya maka don haka sahabbai irin wannan kakale-kakalen da mutane suke yi su kwata-kwata ba su da irin shi abinda aka faɗa musu sun yi imani sun yadda kawai haka za su tsaya su sun shigar da me yasa kaza kuma ya aka yi kaza ya zama kaza wa tarakul asa sai suka bar hadisin suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa da ul qiyasa suka kawo qiyasi fasidi suka saka suna kwatanta Allah da halittunsa wa qasud din ala ra'ayihim suka kwatanta addini bisa ga ra'ayi irin nasu faja'u bil kufri iyanan la yakfa suka zo da kafirci saboda dalilan wayannan maganganun nasu a fili ido da ido wanda ba a boye al'amarin yake ba fa kafaru wannan sai ta sasa kafirta wa kafaru kalqa kuma ta kafirtar da bayin Allah wa darahumul amru irin wannan al'amarin da suke shi ya tilasta su ya ja su ila an qalu bitadil a ƙarshe suka waye gari wa'ansu su ma suka ce ba Allah da yace wa alam annahu inna ma jaa halakul jahamiyya annahum fakkaru fi rabb azza wa jal السبب الذي جعل الجهمية ضلوا هذا الدلال abin da yake mutanen jahan bin sufwan suka bata irin wannan batan alba'ida manisanciya annahum tadakkalu fi sha'anin rabbi sun shiga cikin sha'anin ubangiji suka ce sai sun gano ya al'amari yake saru ya fasuna fihi suna ta bincike a ciki wannan kuma wala ya juzu baya halatta har abada li muslimi ga musulmi mace ko namiji ay yabhasa fi sha'anin rabbi yace zai bincike akan sha'anin ubangiji yanda zaka binciki wane dan wane wane daga wane wane dan kabila kaza wane kaza to ba a so dangane da Allah madaukakin sarki kace zaka yi bincike bal alaihi an yu'mina bihi abin da ke wajibi ga musulmi yayi imani da Allah madaukakin sarki wa bi asma'ihi yayi imani da sunayen Allah madaukakin sarki wa awsafihi da sifofin Allah madaukakin sarki da suka tabbata cikin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa la yatadakkala til kayfiyya kar ya sake ya ce zai shiga ya gano idan Allah ya ce kaza ko aka faɗi sifa Allah kaza ce sai ya gano ya kazan yake jalla wa ala la ya'lamu zatahu ba wanda ya san zatin Allah wa kayfiyatihi wa kayfiyatahu da yanda yake wa kayfiyati asma'ihi wa sifatihi illa huwa subhanahu wa ta'ala shine yasan zatin sa yasan sunayen sa a yanda suke yasan sifofin sa yake cewa ya alamu ma baina aidihim wa ma kalfahum wa la yahiduna bihi ilman Allah madaukakin sarki ya san abin da ke gaban bayi ya san abin da ke bayan su farkon su da karshen su amma shi babu wanda ise kewaye ilimi ga Allah madaukakin sarki fala ahada yuhidu billahi azza wa jalla ba wanda ise kewaye wa ilimin Allah madaukakin sarki bal huwa a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi Allah madaukakin sarki shine mafifici sani a karan kansa kuma shi yafi sanin waninsa ma'ana shi ya san kanshi kuma ya san ka dan ya fi kama sanin kanka to sai kai kuma zaka ce dole sai ka san shi a yanda kake so ka san shi iya abin da ya gutsura ya baka na sanin sa shikenan sai ka tsaya a nan gurin fa nahnu la natakallamu fi sha'anillah mu ba za mu yi magana ga abin da ya shafi sha'anin Allah ba illa bima jaa bid dalil min alquran was sunna mala yace sai dai abin da yazo a cikin alqurani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa natawaqqafu amma lam yarid duk abin da qur'ani bai kawo ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bata kawo ba shikenan zamu tsaya a nan gurin aljahamiyatu aljahamiyatu jahamiyawa ankarul qur'ana sun yi musun alqur'ani abinda qur'ani ya tabbatar ma sai kaga suna korewa saboda daidai da ransu ba was sunnata hakanan abinda sunna ya kawo za su iya korewa wa tadakkalu bi uqulihim fi sha'anillahi subhanahu wa ta'ala sai su shigar da hankulansu ga abin da ya shafi sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala hatta ƙalu har aka samu suna faɗin cewa inna hula dakilal alami baya cikin duniya wala karijal alami baya wajen duniya wala fauka baya sama wala tahta baya ƙasa wala yamnatan wala yasratan baya dama baya hagu izan yakunu ma'duman kenan abinda babu kenan ai kusan dama haka kaga wannan ya shiga cikin mutane a ce Allah bai sama bai kasa bai kudu bai arewa bai gabar bai yamma bai cikin duniya bai wajen duniya to kaga abin da babu kenan ina fata ana fahimta wannan ba shine abin da ya shafe ka ba tunda yace akwai shi yana nan ke daina nan kuma yace yana sama sai ka ce yana sama ya yake wannan ko ba wanda ya tambaye ka a ina yake kuma ya yake a sama ina fatan ana fahimta amma dai mun yi imani da Allah madaukakin sarki yana sama kamar yanda shi ya fada mun sani Isra'i da Mi'raji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen Allah kowa zai tabbatar da haka sannan kuma ta yaya tafi kaga sama akai da shi har an je kofa na farko ayi kaza a bude kofa na biyu na uku har aka je sidratul muntaha ko to kaga wannan sama ne ko kasa ne kaga sama akai ina fatan ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu kuma Allah ce ilaihi yas'adul kalimu tayyib ko wal amalu salih yarfa a amintum man fis sama'i to duk wannan da ishe ka ba shi yasa Allah ji gamala abakar gumi yace tunda yace yana sama ka ce yana sama ya yake ban sani ba shikenan magana ta gare abinda ake so ka sani kadai shine wannan to amma wani dan jayayya ko dan musu ce kafin ayi sama to yana ina to waye ce maka wannan ba a so ka san wannan wannan kuma shi ya bar wa kansa sani kai dai ga abin da ya faɗa shikenan sai ka tsaya nan gurin qala Allah ta'ala Allah amma yaquluna Allah madaukakin sarki ya daukaka ya gibe makan abin da suke faɗa uluwan kabira daukaka wai take mai girman gaske cewa a ce bai sama bai kasa bai kudu baya arewa lauran yakun kaza la kana kaza har mai littafi wa ummul barahim qalu suka ce laysa lahu sam'u wala basar suka ce Allah baya ji kuma baya gani wala ilmi baya da ilimi wala irada bashi da nufi idan yakunu jamadan kenan kaga ya zanto jamad ne لأن الجماد هو الذي يوصف بهذه الأشياء سندررن abu shine ake siffantawa da wannan ababen a ce ba ji ba gani ba sani ba nufi yakunu misli asnam kaman gumaka kenan nan ma ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah madaukakin sarki ya wuce haka daukakarsa ta wuce haka bai da hadi da haka yace wa qasuddin ala ra'ayhim ay ittaba'ul qiyas al-batil sun bi qiyasi wanda yake batacce faqasullaha bikalqihi suka kwatanta Allah da halittinsa fanafau asma'ahu wa sifatihi wannan shi ya janyo suka kora sunayen Allah da sifofin Allah li'annaha indahum taqtadi tashbih saboda su a wajen su idan ka tabbatar da sunayen Allah madaukakin sarki da sifofinsa kaman ka kamanta shi ne walam ya'lamu ban san cewa anna asma'allahi wa sifatihi khassatun bihi subhanahu wa ta'ala sunayen Allah da siffofin Allah madaukakin sarki sun keɓanta ga shi Allah madaukakin sarki shi kadai wa annal asma'al makalukina sunayen ababen halitta wa sifatil makalukina da siffofin ababen halitta khassatun bihin shi ma ya keɓanta gare su wala tashabuha baina haza wa haza babu kamanceceniya tsakanin wannan da wannan fa kama anna lillahi zatan la tushbihu zawatin فكذلك له الأسماء وصفات لا تشبه الأسماء وصفات التي للمخلوقين kamar yadda Allah madaukakin sarki yana da zati wanda bai kamanceceniya da wani zati ba daga cikin zatoci hakanan yana da sunaye da sifofi wayanda ba su taba yin kama ba ko ba su taba kama da wani su sunaye da wayansu sifofi na halittu man akaza haza duk wanda ya riki wannan wasara ala jadati sahiha to wannan ya samu yana kan hanya ingantacciya mai kyau istiraha ko man akaza haza istiraha duk wanda ya riki wannan Allah yana da sunayensa kyawawa ba su kama da sunayen wayansu halittu yana sifofinsa cikakku kammalallu ba su taba kama da wani siffa na wahalittu shikenan ka huta ba wanda ya bincike kuma ya suke shi yasa Imam Malik Allah ya masa rahama kamar yadda wani yazo yake tambaye shi ar-rahmanu ala al-arshi tawa yace al-istiwa'u ma'lum wa kaifa majhulun sai yace to wannan dan bid'a ne ko tar da shi mu ba mu san da wannan ba duk wanda zai kirkiro wannan abin yazo yana yi to wani wanda yazo sabon abu ne wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su yi tambaya akan shi ba sun yi imani sun tsaya kan abin da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta tabbatar sai suka hutawa kansu faja'u bil kufri iyadan ya kafa kafaru billahi sun kafircewa Allah bi sababi hadhihi almaqalat ash-shani'a saboda wayannan maganganun munana fi haqqillahi jalla wa ala ga haƙƙin Allah wanda ya gido mai dauka fa kafaru wa kaffaru kalka sa kafirta sa kafirtar da halittu kaffaru alladhina yasifuna Allah bi asma'ihi wa sifatihi sa kafirtar da wayanda suke siffanta Allah da sunayen shi da sifofinsa kamar yadda ya tabbatar li'annahum saboda su yaquluna suna cewa hadha mushabbihun wannan ya kamanta Allah da halittarsa wat tashbihu kufr shi kuma kamanta Allah da wani abu kafirci ne cikin halittunsa naqulu la malan yace zamu ce ba haka al'amarin yake ba laysa hadha tashbihan wannan ba kamanta Allah ne da halittarsa ba Allahu jalla wa ala qala Allah wanda ya daukaka ya girmama ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da ke tamka ga Allah kuma shi Allah madaukakin sarki mai ji ne ko mai gani ne nafa an nafsihi tashbiha ya korewa kansa kamanceceniya da wata halitta wa azbata li nafsihi sam'a wal basra kuma ya tabbatar wa kansa yana ji yana gani ma anna sam'a wal basara mawjudan fil makalukina tare cewa ji da gani ai akwai su a wajen wa a wajen halittu kai kana ji kuma kana gani ina ji ni ma ina gani sai dai jin Allah da jina iri ɗaya ne har abada ba iri ɗaya bane jin Allah na wani halitta iri ɗaya ne ko ganin Allah da wani halitta iri ɗaya ne fadalla ala annahu la yatashabahu hadha ma'a hadha wannan fadin Allah madaukakin sarki shi yake nuna cewa babu kamanceceniya tsakanin jin dan adam ko jin halitta da jin shi madaukakin sarki ko ganin halitta da jin shi mai halitta saboda yace laisa kamislihi shay'un kenan karka dauka ma akwai kamanceceniya kuma yace wa huwa samiul basir tare cewa dan adam yana ji dan adam yana gani amma ba irin ji ne na Allah madaukakin sarki ba ba irin gani ne na Allah madaukakin sarki ba ina fata ana fahimta na Allah madaukakin sarki ba irin naka bane shi ya sanya nashi yake ya fada sai ka tabbatar masa da abin da ya fada wa kansa da yace wa tarrahumul amru amru ila an qalu bit ta'dil at ta'dil idan aka ce at ta'dil huwa al juhudul khaliq subhanahu wa ta'ala shine musun wanda ya halitta madaukakin sarki li'anna hadha ya'ulu ila ta'dil duk wanda ya fara irin wancan irin na jahaniyan to zai zo ce babu Allah zai kore Allah ina fatan ana fahimta li'anna allazi la yasma saboda wanda baya ji wala yubsiru baya gani wala yatakallam bai magana walaysa lahu irada bai da nufi wala mashi'a bai da so ga abu wa aidan laysa dakil alam baya cikin duniya wala qaridul alam baya wajen duniya wala fauka bai sama wala tahta baya kasa idan la yakunu fihi ilahun to don haka yu'bad babu yanzu a ce kenan akwai wani abun bauta wanda ake bautawa la yakunu fihi ilahun yu'bad idan aka ce shi Allah bai ji bai gani baya gabar baya yamma baya kudu baya arewa baya cikin duniya baya wajen duniya baya sama baya ƙasa to aiku kenan babu abin bauta din fa'ala bihim al'amru ila al-ilhad wa at-ta'dil wannan sai yasa suka bata suka juya zuwa ga barna da kuma kore Allah madaukakin sarki kwata-kwata ba kamar suna nuna cewa babu Allah yasa wani ma yayi wani waƙarsa da qul huwallahu yayi wani abu wai shi ba da ba da ka bi shi magana to kaga ya je karshe ya nuna me babu Allah kowa da aka gano kuma sai aka fito da wani abu aka za ta tauhidi ba ƙarya ne ba to kuma har yanzu a cikin maganan garin haka ba kuma aka zo aka sake korewa to kenan ba naka bane abinda Allah ya faɗa abinda ake so kai ka tabbatar abinda bai faɗa ba shikenan sai ka tsaya iya inda ya tsaya ina fata ana fahimta idan zaka yi wasa kyakkyawan magar kyakkyawan fahimta shi wancan ko kai masa adalci in ka zo ka ce mishi ya ce ba Allah za ku iya yin faɗa da shi shi yasa da aka faɗa ba ita maganar cewa shi bai ce ba Allah ba amma sai shiga layin da da ka fara haka su jahamiya abin da ya kai su haka shine ne shine fadawa cikin wannan halin to da zaran ka fada cikin wannan shikenan ka samu matsala ina fata ana fahimta to don haka da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda sun fada cikin haka ba tare da sun sani ba ko mutum ya ce maka Allah yana ko ina to kaga duka wannan abun me yasa kai zaka kirkire zaka tunda shi ga yanda yace ina fata ana fahimta shi ga yanda yace yace ar-rahmanu 'alal arshi tawa yace yana sama to me na kai kuma sai ka zo ka kirkire zaka ka ce yana ko ina sai wani yaga in ya haka kaman ya riga amma ilimin sa ya kewaye ko ina da ko ina ina fata ana fahimta Allah yana sama amma ilimin sa kuma ya kewaye ko'ina da ko'ina wajen duniya da cikin duniya da ma ko'ina da ko'ina ne Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka wannan abin nan ne irin na jahamiya haƙida ce irin tasu amma akwai ta a cikin ɗaiɗaiku daga cikin mutane shi yasa dole kowa sai ya mai da hankali wajen tantance aƙidarka saboda karka je ka fada cikin wa'ancan miyagun aƙidun wa'anda guda hudu wa'anda ta nan ne aka samu duk wani kaso cikin 72 nan ya faru murji'awa su jahamawa da kadariya da kuma shi'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu magana ta 101 qala al-muallif rahimahullah wa qala ba'd al-ulama wa yanzu daga cikin malamai suka ce minhumul imam ahmad bin hanbal a cikin su akwai imam ahmad dan hanbal al-jahamiyyu khafirun duk wanda ke da aqida irin ta jahamawa jahan bin safwan suka ce kafiri ne laysa min ahlil qibla baya cikin musulmi halalud dami jinin shi ya halatta la yarisu baya gado wala yurasu ba a gadin sa li'annahu qala saboda ya ce la jumu'ata juma'a ba wajibi bace ba wala jama'ata sallar jam'i haka ba dole bace ba wala idaini sallar idi guda biyu ba dole bace ba wala sadaka sadaka haka faqalu suka ce man lam yaqul alqur'ana makhluqun duk wanda bai ce qur'ani halitta bane fa huwa kafirun kuma kafiri ne qaulul ulama maganar malamai da suka ce aljahmiyu kafirun laysa min ahli alqibla ma'ana kafirun bi bi majmu'i maqalatihi idan ka tattara maganganun da suka faɗa to wannan shi ya mai da su kafirai ba an ce ba wai mai kirkira ce su arna bane ba ina fata ana fahimta dan me li'annahu addalallaha jalla wa ala ya kora Allah yayi musun Allah wanda ya dauka ya girma a cikin aqidarsa wala shakka babu shakka anna hadha ashaddul kufri wannan mafi tsananin kafirci ne mutun ya kora Allah madaukakin sarki ya ce babu Allah wa maqalatuhum maganganun sunnan al-kufriya na kafirci tufudi ila ta'dil su suke kai su zuwa ga su kora Allah kama kala shef kamar yanda malam ya fada wa huwa inkaru juhudillahi azza wa jalla shine musun Allah subhanahu wa ta'ala wa qad radda alaihim al-imam Ahmad imam Ahmad ya musu raddi Allah masa rahama fi kitabihi aw littafinsa ar-radd ala al-jahmiyya wa huwa madbu'un wa muhaqqaqun aya nan an buga shi an yi ta hakikin sa wallahi alhamdu bai bukata sai je gani wa radda alaihim ghairu wahidin da yawa daga cikin malamai ba wai kwaya ɗaya shi kadai wancan ba ya musu raddi wa radda alaihim shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiya ya musu raddi a wani littafin sa ad-daqami babban littafi ne bayanu talbisul jahamiyya wanda ya sunan littafin yayi bayani a cikin rikitarwa na jahamiya qawluhu halalud dami ma'ana la yarisu wa la yurasu ko a li'annahu murtadd saboda me duk wanda ke da aqida irin wannan yayi ridda fa huwa halalud dami jinin shi ya halatta li'anna allazi ya'simu ad-dama huwa huwa al-islam abinda ke kare jinin mutun shine musulunci wal kafiru halalud dami kafiri kuma jininsa halal ne bisa ga ka'ida shari'a ta bayar a wajen waɗanda suke shugabanni a musulunci ina fata ana fahimta fadin sare ce innahu li'annahu qala la jum'ata wala jama'a ay li jahama li'anna jahama saboda jaham bin safwan yunkiru salatal jumu'a yace sallar jumu'a ba wajibi bace wanda yake kuma ba shi kadai yake da wannan ba akwai bangare daga cikin shi'a wanda suke kallon cewa su ma kamar irin Najeriya kace kai sallar juma'a ko in kaga dama ka je ne in kaga dama kai zaman ka amma ba dole bace ba wani kuma ya taba tabbatar min da haka yace ana ta gaggawa ana cewa kaza har a cikin an kiran sai to sallar juma'a amma yanzu a Najeriya wajibi ce sai to kuma ya kake zuwa saboda awwaman mutane wa inkiru salatul jama'a suna yin musun sallar jami'i wa inna ma takfi indahu al-ma'rifatu billah kawai in ka san Allah magana ta kare ana ganewa fal imanu indahu huwa al-ma'rifa imani a wajensu shine al-ma'rifa kawai sani fa idza arafa al-insanu rabbahu bi qalbihi idan dan adam ya san ubangijin shi a zuciyarsa sara mu'minan ya zanto mu'mini kamilal imani mai cikakken imani walau lam yusalli koda bai yi sallah ba walam yasum bai azumi ba walam yaf'al ayyi shay'in min al-ibadat bai aikata komai ba na ibada shikenan shi dan aljanna ne ko mu'mini ne wannan aqida ce ta jahamiyya wanda yake kuma da yawa za ku kalla akwai masu aƙidu wanda sun jefa wannan a cikin me a cikin aƙidansu akwai da yawa samari wannan aƙidar ce da suke cewa ba za su yi sallah ba azumi ya zo akwai wanda ba su yin azumi su kawai sun riga tun da suka san Allah har ba sun biyo Allah ba shi ko babu irin su akwai wanda shi yanzu ya riga ya gama an ba shi kaza yayi tun da yayi kaza ya faɗi kaza shikenan yanzu bai da matsala da Allah shi kawai jira yake in ya mutu ya je aljanna kuma dole ma sai Allah ya sahi aljanna wallahi akwai masu faɗin wannan dole ma sai Allah ya sahi aljanna to wannan aqida ce ta Jaham bin Safwan don haka ba ruwan shi ya je sallar juma'a sallar jami'i ba dole bane sai yayi sallar jami'i bari ma sallar ma sai ya ga dama zai don haka akwai wasu daga cikin shi'a ma zaka tara za a kira sallah mutum ba zai sai can lokacin da rana ta kusa faduwa sallar la'asar sai gan shi kadai ya tsaya yana yin sallan shi to duk irin wannan aqida ce mutane ba sani ba suka zo aka jefa musu kuma suka dauka suka dauka addini da yawa akwai dan haka sallar la'asar mutum sai wajen karfe 5 sai ya samu buhun cikin kasuwa ne in ina ne sai ga ya samu wani guri ya makale to shi kawai shi wannan za a bashi uzuri saboda bai sani ba an dora shi kai ya dauka abu ne wanda yake daidai amma ga irin aqidan yanda take saboda haka kowa sai ya shiga taitayinsa ina fatan ana fahimta haka nan duk wanda aka ce maka an baka wani tarbiyatul azkar an baka wani kaza ka je kai ba ruwanka da sallah kai ka riga ka gama da Allah saboda kai ka riga kai ka abin nan to wannan an samu matsala ina fatan ana fahimta dan da yawa ba ruwan shi da ibada ba ruwan shi kaza kaza ba ruwan su da kaza azumin da ya wuce ma ko wancan ne eh da wani ya ga min akwai wayan su gurare sai an maida hankali wayan samari ne su yanzu kawai ba sa azumi su azumi ba dole bane a wajen su abin ba sallah ba azumin ma an fara ra'ayi kaga wannan matsala ce Allah madaukakin sarki ya tsare mu ko da ina ga wata kila abin ya fara sauki ولا إدين ولا صدقة ولا صدقة لأنه يرى أن الأعمال ليست من الإيمان سنا kallon cewa imani aiki baya shiga cikin sa wala nadku bin lisan ko ko magana da harshe wala al-i'tiqadi aidan har yanzu da ma cewa a zuciya kamar yanda aka sani kuma shi imani qaulun ne bin lisan ko wal amal bil jawari wal i'tiqad bil qalb wannan shine abinda Abu Zaid al-Qirawani ya kawo ma a shimfidar risala don haka imani yana raguwa yana karuwa to amma su a wajen su idan kace kai imani shike nan magana ta kare je kai duk abin da kaga dama kawai shike sai an kai ka aljanna shi yasa wani yake ganin cewa in ya matsa da aikin ma to shi zai wuce aljanna kasa akwai masu ganin cewa su wuce aljanna in sun yi aiki in suka matsa da yin sallah da waye ko kuma abin nasu zai wuce goya da iri aljanna ma akwai wanda suna ga in sun shiga za ta iya samun matsala to ai da haka ne suna za samu matsala yan wuta kenan akwai wanda yake da aqida cewa su suna ga aljanna ma akai wasa in suka shiga to dadin cikin ta ma zai iya karewa kuma suna fada kuma ana ji to kaga wannan in ba sa'a ba in ba in ba tuwa suka yi ba kaga ai ba su da rabo kenan dan su da mancan ba su ba aljanna duk wanda yake kallon cewa aljanna dole sai ya shiga ko yake kallon cewa aljanna idan wani ya shiga ba tana irin tuwa ba dadi to da an ba su da hadi da aljanna dan dadin aljanna yana nan wuta kuma azaba tana nan wanda bai santa shikenan sai kuma ya koma can sai Allah ta'ala da inda zai kai shi kowa ya abin da yayi Allah ta'ala da inda zai kai shi wata gwamnati ce ila wani zai gagare ta amma shi Allah madaukakin sarki ba wanda zai gagare shi yana da inda zai kai kowa wa qalu suka ce man lam yaqul alqur'ana makhluqun fa huwa kafir qalat aljahmiya jahmiya suka ce man lam yaqul alqur'ana makhluqun duk wanda bai ce qur'ani halitta bane wa qala alqur'anu kalamullah yace qur'ani magana Allah ya suka ce fa huwa kafir suka ce kafiri ne li'annahu shabbaha Allah bi kalkihi wai ya kamanta Allah da halittarsa wa tashbihu kufur kuma kamanta Allah da halittarsa kafirci ne ma'ana wannan maganganun malam yana yin su a wancan lokacin an fara samu ko sun samu sama da shekara dubu wayanda suka fito da irin wayannan kamar lokacin Mamun irin ababen da suka faru su Ahmad bin Hanbal sun sha wahala a daidai wancan lokacin to kaga abin kuma yanzu salo daban-daban da aka zo su yi watsa cikin mutane saboda haka kowa ya kiyaye da ka je kana tare da wayansu suka fara faɗan irin wannan abin to kaga yanayin su yanda yake kalma ce ababe ne wanda zai kai mutum gabarin hanyar Allah madaukakin sarki ya jefa shi kan hanyar batattu masu batar da mutane daga hanyar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya tsare mu qala al-muallif rahimahullah wastahallu as-sayfa ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa khalafu man kana qablahum wa imtahanu an-nasa bi shay'in lam yatakallam fihi rasulullah sallama wala ahadun min ashabihi sallallahu alaihi wa sallam وأرادوا تعديل المساجد والجوامع مالن yace wastahallu saifa suka halattar da takwabi ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda kawarijawa ma sun fito daga cikin bangaren su ne wakalahu suka saba man kana qablahum wayna suke gabanin su cikin musulmi wa imtahanun nas bi shay'in suka lizantarwa mutane ababe lam yatakallam fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi magana akan su ba suka ce dole sai an tsaya akai suka gwada mutane akan wannan wala ahadun min ashabihi radiyallahu anhu babu ɗaya daga cikin sahabbansa tsira da amincin Allah tabbata gare shi Allah ya kara musu yadda wanda ya irin wannan wa aradu ta'dil masajid suka nufi a bar masallatai haka nan wal jawami da manya-manyan masallatan juma'a wastahallu sayfa ala ummati muhammad ay istahallu qatl muslimina suka halattar da a kashe musulmi allazina yukalifunahum wanda suka saba musu fil aqidati aqida walizalika saboda haka lamma tamakkanu fi ahli mamun lokacin suka samu dama a zamanin mamun qatalu min al ulama'i sun kashe cikin malamai man qatalu wanda suka kashe ma'ana sun kashe malamai da yawa wa azabu man azabu suka azabtar da waɗanda suka azabtar liyirgimuhum don su kyamar da su su kisu alal qawli bi mazhabil jahmiya akan magana a mazhaba ta jahamawa maganan shi dai jaham bin sufwan suka cilasta mutane akan wannan cewa dole sai an tsaya kan maganansu wa khalafu man qablahum ay min almuslimin cikin musulmai falam tazhar hadhihi almaqalat wa innan zantuttukan basu bayyana ba illa fihim sai dai tattare da su wa mutahanun nasu bi shay'in lam yatakallam fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay aradu sun yi nufin an yulzimun nasu bi qawlihim su zantarwa mutane maganganun su tsaya akai su batar da mutane kama fi ahli mamun kamar dai a zamanin shi mamun din wa man jaa ba'dahu da wanda suka zo bayan su lamma ajbaran nasa alal qawli bi khalqil qur'an suka cilastar da mutane sai sun ce qur'ani halitta ne wanda imamu ahmad bin hanbal an dake shi an daure shi yayi fursuna akan wannan malamai da yawa sun yi tauriya sun fada yace in kowa ya halatta yace ni kan banda ne saboda me za a dauka a ce gashi nan shi ma ya fada yan baya kuma su samu kafa hujja da wannan dan haka yace gwanda ya sha wahalan da ya sha ma'ana ya sha wahalan da ya sha har Allah ta'ala ya kawo wanda ya kubutar da shi Allah ya kubutar da shi ta hannun wanda daga cikin su sarakunan da aka yi a wancan zamani a daidai lokacin kuma gaskiya ta ƙara tabbatuwa ina fatan ana fahimta da yace wa aradu ta'dil masajid wal jawami li'anna mazhabahu mazhabu su fil imani a wajen imani anna mujarradul ma'rifa kawai idan kai kace kai imani walau lam ya'mal shay'an koda mutum bai komai ba shikenan mummuni ne walau lam yatakallam bi lisanihi ko da bai magana a harshen sa ba walau lam yataqid bi qalbihi ko da bai kudirce a zuciyar shi ba fa idan la hajata fil ilm masajid don haka ba bukatuwa zuwa ga masallatai wal jawami ba ruwansu da masallatan juma'a li'annaha la tajibu salata indahum sallah a wajen su ba wajibi bace ba kuma da yawa in ka kalla akwai akidu da yawa wanda a cikin wayan layin ake ko ba a fito an faɗa ba suna kusa da masallaci ma to wani gurin su daban ne saboda sallar ba ita ce a gaba ba ina fatan ana fahimta ba za a kula da masallaci ko a raya shi ba amma za a iya kula da wata rumfa a raya ta haka nan za ka ga akwai wanda su kwata kwata ba ruwansu da masallaci to duka wannan aqida ce irin waccan aqida kana fadawa zaka ji cewa masallaci ba naka bane masallacin juma'a shi ma kuma ba naka bane ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu akwai lokaci نعم قال عرفنا أم تيان قدامي قوا في magana to za mu tsaya nan saboda zuwan lokaci abin na faɗi daidai ka tarihi daga nan daman Allah Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu cikin lada ga baki ɗaya amma ƙarfe da muke tashi da abin ne kuskure ne da shi inda karanci ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana gabaki daya wanda suka rasu malaman mu da iyayen mu da dangi da kowa da kowa Allah ta'ala ya gafarta musu kai musu rahama marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya ɗan kasuwa Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su haka nan ma'aikata Allah ka sanya musu albarka cikin albashin su manoma Allah ka sanya albarka cikin noman su dukkan abin da ya zanto tarnaki ko damuwa a wannan garin namu na bade amma jihar mu tawabi Allah ta'ala kai mana maganin sa ya Allah duk abin da ya zanto damuwa a Najeriya Allah ta'ala kai mana maganin sa duk abin da ya zanto damuwa ga al'ummar musulmi a duk hanyar su ta nema Allah ta'ala kai mana maganin sa duk abin da zai kawo mana matsala a cikin rayukan mu da kasuwancin mu da ayyukan mu Allah ta'ala kai mana maganin sa Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله